يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cibiyar yada addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha shida, Law Shopping Complex, daura da randa bawon na wunti, kasuwar wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria. Ke farin cikin gabatar muku da wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak ya haifan na shekara dubu biyu da biyu wanda ya fara daga Fatiha zuwa farko farkon suratul Baqara a cikin darasi guda ashirin da biyar. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتهي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلهي إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين وإن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن للمخلصين وإن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمذنبين إلهي ما أعظم حسرتي إن لم تغفرني أذكر غيري وأنا الغافل وما أشد مصيبتي إن لم ترحمني أنبه غيري وأنا النائم إلهي ما أعظم شقوتي إن لم تغفر لي وما أشد ندمتي إن لم ترحمني أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai darussa guda bakwai da za mu karanta game da suratul fatiha waɗannan darussa guda bakwai su ne za su ba ku kyakkyawan fahimta game da matsayin suratul fatiha a cikin ƙur'ani Allah muna roƙonka ka sa albarka cikin karatun da za mu yi wannan shekara darasi na farko game da suratul fatiha wato sura ta farko da ke cikin ƙur'ani shine bayanin da za mu yi game da ita falalan sura domin akwai hadisai masu yawa waɗanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da falalan suratul fatiha suratul fatiha sura ta farko a ƙur'ani tana da falala hadisai masu yawa ingantattu daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi mana bayanin falalan ita wannan sura da dama kuna jin ire-iren waɗannan hadisai to shi musulmi kullum yana buƙatar tunatarwa da kuma samun bayani akan gaba babu mamaki ka sha jin waɗannan hadisai da suke bayanin falalan suratul fatiha amma mai mai yiwuwa ba a taɓa yin bayanin su akan gaba na tafsirin suratul fatiha gare ka ba don haka yasa dole ne albarkacin fassaran ƙur'ani da muke yi a wannan wata mai albarka da kuma kasancewan tafsirinmu na farko a wannan shekara za mu fara shi ne da suratul fatiha wajibi ne mu yi bayani ga al'ummar musulmai game da falalan ita wannan sura bayanin mu shi zai sa ka daɗa rike wannan sura da girma ka kuma daɗa daraja wannan sura bayanin mu shi zai sa ka gane lallai ƙur'ani yana ɗauke da mu'jiza mai yawa to a yadda na tsara bayani kamar kashi bakwai zan yi akan suratul fatiha insha Allah idan muka bi bayanin nan kashi bakwai a cikin nutsuwa to za ka samu gamsasshiyar fahimta game da ita wannan sura suratul fatiha bayani na farko shine akan falalan ita sura mu yi kokari mu rika daraja maganar annabi muhammad hadisi ya zo cikin littafin bukhari hadisi na 4474 ya zo a wurare hudu cikin sahihul bukhari don haka hadisi ne ingantacce domin duk hadisin da aka ce ma ya fito cikin bukari wannan hadisi ya inganta abu sa'id bin mu'alla yana cikin sahabban annabi muhammad yace kuntu usalli fil masjid wata rana ina sallah cikin masallaci wato masallacin madina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin sallah famar rabi rasulullah sai manzon Allah ya wuce ni da ya taho zai wuce ni fada ani sai ya kira ni ce ya aba sa'id falam ujifu sai nake amsa masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce shi a cikin masallaci yana sallah ya kira shi sai ya ki amsa masa to ya ce falam ujifu wa lam atihi ban amsa masa ba kuma ban je kurin shi ba hatta sallaita sai da na gama sallata sun ma taituhu sannan sai na je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam inda yake zaune a cikin masallacin faƙala sai manzon Allah ya tambaye ni ma manaka an ta'atini me ya hana ka ka zo lokacin da na kira ka alam ya kuli Allah ashe Allah bai ce a suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تهشرون
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ashe a cikin suratul anfal aya ta 24 Allah bai kira musulmai ba yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani istajibu lillahi ku amsa kiran Allah wa lirrasuli kuma ku amsa kiran manzon Allah ba idza da'akum lima yuhyikum idan ya kira ku zuwa ga wani abu wanda zai raya ku domin duk abin da annabi ya kira mu mu yi akwai rayuwa ciki akwai amfani ashe Allah bai faɗi haka ba bai ce idan ya kira ku ko kuma annabi ya kira ku ku amsa kiransa ba fa kuntu sallatu ya rasulullah inni kuntu usalli lokacin fa ina sallah ne ya rasulullah shi sa ba amsa kiranka ba abinda malamai ke cewa tawili shi a tashi fahimta idan yana sallah annabi ya kira shi bai kamata ya amsa ba gashi annabi ya bashi hujja da ayar qur'ani Allahu akbar ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku waɗanda suka yi imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah idan ya kira ku aka ce in ya kira ku ba ce idan sun kira ku ba saboda kiran Allah da kiran annabi ɗaya ne wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah in ka bi annabi ka bi Allah in ka ki annabi ka ki Allah shikenan don haka yasa aka yi ifradin kalman iza da akum in ya kira ku maimakon in sun kira ku ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah in ya kira ku domin kira ɗaya ce da ta Allah da ta manzon Allah guda ce sannan kuma Allah ya ce lima yuhyikum idan sun kira ku zuwa ga abin da zai raya ku ku lura da wannan magana don haka yasa farkon ta Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wanda ya imani shi yake yarda a cikin kiran Allah a cikin kiran manzon Allah akwai rayuwa wanda bai yi imani ba bai yarda sai wanda ya imani idan Allah ya ce ku zo ku yi wani abu to tabbas cikin wannan abun akwai fa'ida idan manzon Allah ya ce ku zo ku yi wani abu to cikin wannan abun akwai fa'ida ba yadda za a yi Allah ya kira mutum ko manzon Allah ya kira mutum zuwa ga abin da zai samu cuta a ciki ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa Allah ya ce wa alamu ku sani annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yana saka shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa idan Allah ya kira ku manzon Allah ya kira ku sai kuka ki to sai a sa shamaki tsakanin zuciyarku tsakaninka da zuciyarka sai a sa shamaki gaba ko kana so baka iyawa la haula wala quwwata illa billah mujahid bin jabar almajirin abdullahi bin abbas Allah shi kara masa yarda yace Allah zai sa shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa hatta ya turka hula ya aqilu sai ya bar shi ma bai hankali dalilinsa saboda Allah ya kira shi annabi ya kira shi sai ya ki to an sa shamaki tsakaninsa da zuciyarsa duk wani abin da yake ba shi da kyau shi gani yake yana da kyau kai abin da kake gani abin kunya ne shi a gunsa abin sha'awa ne sai ka yi mamaki ka ga dattijo yana rawa ka tsaya kana kallo o duniya dai ta lalace yanzu kamar wani na rawa kai kake ganin abin mamaki shi yana sha'awa dalilinsa li'anna allaha ahala bainahu wa bain qalbihi Allah ya shiga tsakaninsa da zuciyarsa Allah ka tsare mu mutarrif bin Abdullah bin Shakhir wani babban tabi'i duk sa'ilin da ya karanta wannan ayan cikin Qur'ani sai ya fashe da kuka wallahi ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun in ya karanta sai ta kuka yana cewa Allahumma la tahul baini wa baina qalbi ya Allah kar ka saka shamaki tsakanina da zuciyata Allahumma la tahul baini wa baina qalbi ya Allah kar ka saka shamaki tsakanina da zuciyata domin idan Allah ya sa shamaki tsakaninka da zuciyarka ga gaskiya kana gani ka sani gaskiya ne amma baka iya bi ka san wannan abun gaskiya ne amma wallahi baka iya bi ga ƙarya kana gani ƙarara ƙarya ce amma sai kaga kana bin ta ga dukiyar za ka iya taimakon talakawa amma ba ka iyawa gidanka akwai mota talatin arba'in amma leburanka ya kai wata uku baka biya shi albashi ba dalilinsa li'anna Allah a hala bainaka wa baina qalbika saboda Allah ya saka shamaki tsakaninka da zuciyarka wani malami yake cewa yi kuba alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasadi sai a waye gari mutum yana ganin abu mai kyau alhali ba shi da kyau a waye gari kana kaunan arne baka kaunan musulmi kana kaunar fasiki baka kaunar mai ibada mai son addinin manzon Allah a waye gari da zarar an ce ga mai son musulunci to shine makiyinka akwai mutumin da yau in aka ce ana wa'azi to gabansa faduwa yake dalili wallahi saboda Allah ya saka shamaki tsakaninsa da zuciyarsa wannan addu'a ce mai ƙarfi da ya kamata mu rike Allahumma la tahul bainana wa baina qulubina ya Allah karka saka shamaki tsakaninmu da zuciyarmu dalilin sa shine Allah ya kira ku manzon Allah ya kira ku kun ki amsawa ga wata sunna kun kirayawa ga wata bid'a kun ki bari sai Allah ya ce to ku toshe zukatunsu ya subhanallah duk wanda aka toshe zuciyarsa to ya lalace shine mai ahalari yake cewa tsamsul basira batan basira ka ga mutum da hankali amma yana aiki irin na taɓaɓɓe irin na mutumin da ba shi da hankali tsamsul basira bahaushe yake cewa sai raƙuminka ya ɓata ka neme shi a kurki ko zai yiwu rakumi ya bata sai ka tafi a kurkin kaza kana leka wato rakumi na ya shiga nan to batan basira kenan ga hanyar da za ka bi ka ci nasara amma wallahi sai ta bace ma Allah ka samu dace don haka Allah ya ce wa'alamu ku sani idan aka kira ku kuka ki amsawa inna allaha ya haulu bainal mar'i wa qalbi Allah yana saka shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu ilaihi tusharuna sannan kuma gare shi za a tara ku ko ba jima ko ba dade akwai mutuwa mutum zai je ga Allah Allah ka kyauta ta karshen mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abu sa'id bin mu'alla bai amsa kiransa ba saboda yana sallah Allahu akbar sahabban annabi suna da tsananin ƙaunar sunnar annabi Muhammad suna da tsananin ƙaunar addinin musulunci saboda haka duk abin da za su yi ƙoƙari suke yi su ga cewa sun yi daidai da karantarwar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi ce yaya na kira ka baka amsa ba ma manaka an ta'atini me ya hana ka ka zo ne da na kira ka sai ce ya rasulullah inni kuntu usalli ina sallah ne kuma ana fahimta idan ina sallah ka kira ni bai kamata in amsa ba saboda sallah ganawa ce tsakanin mutum da ubangiji bai kamata wani shiga tsakani ba ya ce a kai kuskure kyakkyawan malami shine manzon Allah alam yaqulu la ashe Allah bai ce ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum cikin ayan nan akwai inda aka kebe aka ce banda sallah babu duk inda kake duk halin da kake ciki idan Allah ya ce yi kaza ko manzon Allah ya kira ka to dole ka amsa sai ya ce masa to la u'allimannaka suratan zan koya maka wata sura hiya a'zamu suwari fil qur'ani ita ce ta fi girma a cikin surorin qur'ani a'zamu suwari fil qur'ani wannan sura ita ta fi girma daga cikin dukkan surorin qur'ani qabla an akhruja min almasjid kafin in fita daga wannan masallaci zan koya maka shikenan Abu Sa'id bin Mu'alla yake summa akhadha bi yadi sai ya kama hannuna to ana nan dai manzon Allah yana zaune can sai ya zabura falamma arada an ya karuja lokacin da yayi nufin zai fita sai abu sa'id bin mu'alla ya ce masa alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwaril qur'an ashe baka ce zaka karantar da ni surar da tafi girma ba ya rasulullah wato yana tuna mar kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace surar da tafi girma cikin qur'ani sura da tafi surorin qur'ani girma ita ce alhamdulillahi rabbil alamin الله أكبر هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فاتحة دنن itace as-sab'ul masani itace wato da kuma qur'ani ne girma da Allah ya bani don haka ita ce tafi girma to irin wannan labari ya auku ga Ubayy bin Ka'ab wanda yana cikin littafin Imam al-Hakim ko kuma ka duba littafin Imam Tirmidhi hadisi na 2875 shi ma ubayyu bin ka'ab irin haka ya faru da shi abu huraira ya ce kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala ubayy bin ka'ab wa huwa yusalli manzon Allah ya fito ga ubayy bin ka'ab yana sallah fa kana sai yace masa ya ubay faltafata sai ya wawaya falam yajibu amma bai amsa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ثم صلى fakhaffafa amma kuma sai ya sassauta sallar shi bai dade yana yi ba sannan sarafa sai ya gama sallan ya juya faqala sai yace salamun alayka ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa wa alayka salam ala wai haka kai tonka ubayyu ma mana aka izda autuka Allah tujibani me yasa lokacin da na kira ka baka amsa kirana ba awalaisa tajidu fi ma auha Allahu ilayya ashe baka samu ba cikin wahayin da Allah ya mun baka samu wata aya da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ba Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku amsa kiran Allah da ta manzon Allah idan sun kira ku baka samu wata aya cikin wahayin da aka yi min ba fa qala bala ya rasulullahi yake haka ne akwai to ya aka yi na kira ka baka amsa ba ce la a'udu insha Allah in Allah ya yarda ba zan sake ba ya Rasulullah to in dai ka kira ni ko sallah nake zan amsa ma kala sai ce masa atuhibbu an u'allimaka suratan lam tunzil fi at-taurati wala fi az-zaburi wala fi al-injili wala fi al-furqani mithlaha kana so in gaya maka wata sura wanda ba a saukar da irin ta a cikin attaura ko zabura ko linjira ko qur'ani ba duk littafan nan guda hudu babu sura kamanta kana so in gaya maka ita qala na'am ya rasulullah yace ina so ya rasulullah to kana sai yace masa a'zamu suratin fil qur'an alhamdulillahi rabbil alamin suran da ta fi girma cikin qur'ani ita ce fatiha manzo Allah ya gaya ma ubayyu bin ka'ab ga abu sa'id bin mu'alla ga ubayyu bin ka'ab hadisi sahihi sura da ta fi girma cikin qur'ani ita ce suratul fatiha Allah shi samu gani wannan labari kafin mu wuce shi ya kamata mu kiyaye wasu abubuwa abu na farko shine shi annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne idan ya kira musulmi ya amsa kiransa kuma ko da sallan farilla yake yi ko da sallah ce ta farilla in manzon Allah ya kira ka dole ka amsa masa saboda ayan nan da ta zo cikin qur'ani kuma dalili na biyu shine annabi ya tsawatar masa habbai biyu din nan abu sa'id bin mu'alla ga ubay bin ka'ab manzon Allah ya musu tsawatarwa yace ah ashe Allah bai ce kaza cikin qur'ani ba kun ga kenan amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi hatta ko da mutum yana cikin sallan farilla ne wanda ko imamu shafi'i da mazhaba ta malikiya duk sun tafi akan wannan fahimta duk da shike an samu sabani tsakani shin sallar tana ɓaci idan mutum bai amsa kiran annabi ba ko bata ɓaci ba mafi kyawun fahimta ita ce sallar bata ɓaci ba domin da sallar tana ɓaci da annabi ya gaya musu cewa to sallar ku ta ɓaci don me na kira ku ba ku amsa ba ka duba fathul bari mujallaji na takwas shafi na ɗari da hamsin da takwas to sannan game da jatuma mahaifiyarka ita ma hadisi ya tabbata cewa matukar ta kira ka kana sallah ta nafila a sallan farilla ba za ka amsa ba don wancan kususiya ce ta manzon Allah annabi ne kadai in ya kira mutum yana cikin sallah ko da ta farilla ce dole ya katsa sallan nan ya amsa kiran annabi Muhammad amma duk wani mutum baya ga manzon Allah ba shi da wannan iko komai darajarsa shi yasa aka kawo misali ma da uwa don uwa ita ce ta fi baya ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu mutum taliki wanda biyayya gare shi yake wajibi irin gatima mahaifiya don haka yasa hakkinta ya ɗara hakki na mahaifi sau uku wanda kun sha ji cikin hadisai masu yawa to malamai sun ba da misali da ita gasuma a cewa idan mutum yana sallah in dai ta nafila ce jasu ma ta kira shi dole ya katsa wannan sallah ya taho da kissa da take cikin littafin muslim kissa ta jurayjul abid wanda babu mamaki kun sha jin labarin nan yana cikin littafin muslim hadisi na 2550 hadisin abu huraira cewa a zamanin da kenan zamanin banu isra'ila kafin zuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mabiya annabi isa suna abin da ake kiransa ruhbaniya ruhbaniyanci shine mutum ya killace kansa a bayan gari ya ce shi yanzu ba ruwansa da rayuwa ya koma daji ya yi yar bukka ya zauna yana ta ibada har tsawon rayuwarsa wanda Allah ya ba mu misalin wannan koko labarinsa a cikin Qur'ani karshen suratul hadid da Allah ya ce summa kafaina ala asarihim bi rusulina
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بإيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدأوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون Allah ya ba mu bayanin nan a ƙarshen suratul hadid aya ta 27 yace summa qaffayna ala atharihim bi rusulina muka biyo baya da manzanninmu a turo wannan annabi ya tafi a kawo wani wa qaffayna bi isa ibn maryam har dai muka karfafa da annabi isa Allah ya biyo bayan sauran annabawa da annabi isa dan maryam Allah madaukaki ya ce wa atainahu al-injila muka bashi littafi sunansa injil to waja'alna fi qulubi alladhina taba'uhu ra'fatan wa rahmatan muka saka tausayi da jin kai cikin zukatan waɗanda suka bi annabi isa a wancan lokaci mutane ne masu tausayi da jin kai to sai Allah ya ce wa rahbaniyatan ibtada'uha amma ruhbaniyanci su suka kirkiro makawunan su mutum ya killace kansa ya ce shi yanzu ba shi da ba zai yi aure ba ban yin aure ya zauna kenan rayuwarsa zai yi ta ibada har mutuwa kuna jin irin su akwai har yanzu ko Allah ya ce ibtada'uha wannan su suka kirkiro makawunan su ma katabnaha alaihim mu ba mu rubuta musu ba ba mu ce su ba mu ba mu rubuta musu ba su suka kago makawunan su don haka suka yi bid'a to sun kago makawunan su wannan aqida ta cewa ba su yin aure za su killace kawunan su a bayan gari su yi ta ibada har mutuwa to tunda sun kago makawunan su wannan bid'a ai ya kamata a ce sun kula da shi su sun kago ne ibtiga a ridwan Allah saboda fatan su samu yardan Allah domin duk mutumin da yace yanzu ba shi ba rayuwa ta duniya kamar zamanin da sukan haramta wa kawunan su ciniki ba za su tafi kasuwanci ba ba za su yi wata mu'amala ta rayuwar dan adam ba illa kawai za su koma bayan gari su zauna a cikin buka wani ma yace zai hau kan bishiya ko rijiya ya zauna ko har mutuwansa yana ibada shi kenan shi sun yi ne saboda me ibtiga a ridwan Allah sai Allah ya ce fa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha amma ba su iya kiyaye wannan bid'a da suka kago ba yadda ya cancanta a kiyaye don haka bid'a ba ta da kyau ka duba al-i'tisam na Imam Shatibi wanda Abu Umamatul Bahili lokacin da ke tafiya zamanin Sayyidina Umar sai ya tarar a masallaci musulmai sun haɗu ana tahajjud kwana ake ana sallah kwana tur sahabbai suke suna ibada ka san sai na umar shi ya dawo da tahajjudi bayan rasuwar manzon Allah da ya taho ya ga suna tahajjudin nan sai ya ce musu to wallahi ku mai da hankali kun ga aya da ta zo a ƙarshen suratul hadid Allah ya aibanta ahlul kitabi domin sun riƙe wata ibada makawunan su ibada tana da wahala amma ba su iya kiyaye ta ba to ina jin tsoro kada ku ma fa ku rike abin da ba ku iya kulawa da shi domin ibadar da Allah ya fi so ita ce wanda mai yin ta ya dore kada yau ka kwana kana sallah gobe kuma shikenan ka bari sai bari ana son in ka rike ibada to ka rike ta dindindin babu ranar fashi saboda haka ka rike kaɗan mai amfani ya fi mai yawa wadda zaka ga nan da nan fama ra'auha haqqa ri'ayatiha in Allah ya faɗi magana ba ta faɗuwa ai muna gani yanzu har yanzu akwai waɗanda ke haramta wa kawunan su aure din daga cikin ahlul kitabi din ko sai su ba ruwan su da aure yanzu su shikenan rayuwar su ta zauna sai dai su ta ibada amma ina ba ku misali a ranar goma ga watan tara shekarar nan da ta wuce bbc ta yi labari na shida da rabi na safe tara ga watan goma yau nawa ga wata yau sha ɗaya ga watan bakwai ga watan sha ɗaya ran tara ga watan goma ran goma ga watan tara kai labaran bbc sashin hausa wallahi wanda ya saurara ya ji aka ce akwai wani coci a arizona arizona wace jiha kenan amurka ko a amurka ta ware dala miliyan goma sha hudu saboda za ta bayar compensation na ta'adin da aka samu suna yi a amurka na lalata da yara da ke zuwa cocinsu yanzu kun ga wannan magana na san da yawa kun santa inda kuna jin bbc amma don na faɗa nan sai zama rigima ba rigima to an faɗa a bbc dala miliyan goma sha hudu bbc sashin hausa ranar goma ga watan tara labaran shida da rabi yanzu su ba za a dame su ba sai dai mu o saboda an rena kurwar mu ko la haula wala quwwata illa billah wannan labari duk wanda ke sauraron BBC ya ji an dade ana tuhumar malaman cocin katolika haka ne suna lalata da yara saboda sun haramta wa kawunansu aure Allah ya ce famara auha haƙa ri'ayatiha sun ce ba ku yin aure to shi kenan ku kiyaye wannan bid'a man da kuka kago ma kawunan ku Allah ya ce ina ba su iya ba shi yasa ba mu bakin ciki wajen sun gayyaci safiya a rum an mata kyauta ai ƙwariya ta bi ƙwariya don lalatacce ya kira lalatacce dan uwansa ya ba shi kyauta sai me kuma ko kuna nadama الخبيثات على رمى
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وعجر كريم Allah madaukaki ya ce alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat ya hada mana cikin qur'ani kuma gaskiya ne dan banza sai yar banza haka ne ba yadda za a yi mutumin kirki ya kaunaci yar banza ba zai yiwu ba ita wannan safiya da aka samu ta yi na jihar Sokoto aka tsaye da hukunci a shari'a kotun musulunci aka yanke mata hukuncin kisa daga baya wani kotu na musuluncin kuma ya warware wannan hukunci shi ne fa a can rum a ƙasar rum suka shirya aka je aka ba ta kyauta ba ta gani ba aka ba ta kyauta to sai ne waɗanda ga abin da aka samu kuna yi don kun kira ku mazinaciya kun mata kyauta sai ne mu yan halal ai dai mu fatan Allah ya dada kare mu to Allah ya ce fa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha to haka bid'a take da hadari sun kago makawunan su bid'a ba su iya kiyaye ba don haka manzon Allah ya ce la ruhbaniyata fil islam a musulunci haramun ne ka haramta wa kanka wani abu to yanzu na haramta wa kaina aure ba kyau ni sai sallah kawai zan yi ta yi duk dare ba bacci ba kyau sai daga yau bani sake shan kunu da safe shikenan sai masa to waye ce karka sha duk abin da Allah madaukaki ya halatta cikin Qur'ani haramun ne musulmi ya haramta wa kansa ba shi da kyau Allah ya samu gani to shi wannan mutum juraiju bayan zamanin annabi isa yana cikin ahalul kitabi hadisinsa na cikin littafin muslim hadisi na 2550 wato abu huraira allah shi kara masa yarda ya ce kane ta'abbadu fi sauma'atin shi ma yayi wata yar buka a bayan gari wannan magana ta manzon allah ce annabi shi yake ba da labarin nan da kansa kun sha ji to yana ta ibada ya haramta wa kansa duk wata mu'amala ta rayuwa shi yanzu ya keɓe kansa ne zai ta ibada a bayan gari wato ba a ki ba yana da kyau amma abin da ake so in kai wa kanka irin wannan sharaɗi to ka kula da shi shi ne abin da ake kulawa da shi wato in kai wa kanka sharaɗin wata ibada ka riƙe ibadan da kyau kada a samu daga baya ka bari yana cikin ibadan faja'at ummuhu ranan sai gatumarsa ta zo ta zo har bukkan domin ya ƙaurace mata ka ce baka yin ibada baka yin mu'amala ta dan adam baka zuwa kasuwa baka yin komi ka koma bukka kana ibada shikenan kai to gatumar ka fa ai wajibi ne ka kula da ita ko gatumarsa sai ta bi shi bayan gari ta je bukkan da yake ta kira shi ya juraiju ana ummuka kallimni ni ne uwarka kai magana da ni ka bar magana da kowa yanzu ka koma bayan gari kana ibada to ni ai gaci maka ce akwai bambanci tsakanina da sauran mutane kai magana da ni fasa da fatu yi salli sai sai kicibis da shi yana sallah yana ta sallah lokacin da ta zo ta kira shi faƙala a zuciyarsa sai ya ce Allahumma ummu wa salati to ya ubangiji ga uwata ta zo kuma gashi ina sallah wani zan bi faktara salatahu manzon Allah ya ce sai ya zaɓi ya ci gaba da sallan shi sai ya ko oho da ita faraja'at sai ta koma da ta koma sun ma'adat fi saniya sai ta sake dawowa tana zuwa fakala sai ta ce ya jureju ana ummuka ni ne faja tumarka ya jureju fakallin ni kai magana da ni sai jureju ya ce allahumma ummi wa salati ya allah to ga jatumata ta zo kuma gashi ina sallah wanne ya kamata in zaba faktara salatahu manzon allah ya ce sai ya zabi ya ci gaba da sallah fakala sai ta ce inna haza jureju to wannan jureju wa huwa ibni gashi kuma ɗana ne ga abin da ya mun wa inni kallamtuhu fa aba an yukallimani ya Allah ka sani na yi magana da shi amma ya ki magana da ni kuma ni na haife shi Allahumma ya Allah fala tumithu hatta turiyahu almunisati ya Allah kar ka dauki ran jureju sai ka gwada masa sharrin mazinata inji uwarsa ta yi masa wannan addu'a اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات يا الله كرك أمشرا جريجو sai ka gwada masa sharrin karuwai don karuwai ita ce almunisa to har ma abu hurairu ke cewa walau da ab alaihi an yuftina la futina walau da ab alaihi an yuftanna la futina da ta yi masa addu'a Allah ya wato ya fitinantar da imaninsa da Allah ya amshi addu'anta ya mutu kafiri saboda girman haƙƙin uwa a kan ɗansa amma sai ta yi masa addu'a kaɗan take ya Allah karka amshi ran jireji sai ka gwada masa sharrin karuwa don haka ya sa wallahi mu kiyaye bakin mahaifa ai mahaifa suna da haƙƙi mai girma akan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ridallahi fi ridal walidaini wa sakatullah fi sakatul walidaini yardan Allah yana cikin yardan iyaye fushin Allah yana cikin fushin iyaye to fatazakara bani isra'ila juraidan bani isra'ila kuma sai suna hira ai duk garin nan ba wanda ya kai juraidu ibada wai mutumin kirki ne kaza kaza su ko suna da sharri duk mutum in an ce mutumin kirki ne kokari suke su ga sun bata shi to yanzu ya za mu yi tunda wannan mutum yanzu ya addabe mu ya kamata mu karya lakansa ka san mutumin banza bai son ya ga wanda ya fi shi ko hasada yake da shi kokari yake ya ga duk an lalace a taru a lalace kamar shi bayi kaunar mutumin kirki ko guda to sai suna irin wannan ganawa wa kanat imra'atun bagiyin sai wata karuwa ta ji ana wannan magana ita wannan karuwan annabi yake yi tamassalu bi husniha har ana buga misali da kyanta a garin kyakkyawa saboda tsabar kyanta sai a ce a wani da kyau kamar kamar wanki kyakkyawar gaske ce da ta ji labari sai ta zo ta same su ta ce musu in shi'tum wato la'abtinannahu lakum in dai kuna so to zan fitinantar da ku zan fitinantar da shi gare ku zan yi muku maganin sa in dai kun yarda suka ce to abin da muke nema kenan sai ta lallaba ta je bayan gari ta je bukan da yake fa ta'arradat lahu ta je ta gwada masa duk sharrin da za ta yi na ya lalata da ita falan yaltafit ilaiha amma kowai wayawa bai yi ba ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da kai ta kokarin ta ga ta ja hankalinsa ya lalata da ita abin da yiwu ba fa a tattara iyan sai ta samu wani mai kiwon awakai kana ya wuyi ila sauma atihi yakan zo gefen bukkan jureju bayan ya yi kiwo ya dan huta shi jureju na cikin bukka shi ibada yake da'ima ba ko da yake yake fita ba shi dai sallah ko shi ko wannan makiwaci in ya yi kiwo sai ya taho gefen bukkan ya huta da ta zo ta samu wannan makiwacin dama ba addini ne da shi ba fa amkanatu min nafsiha ta tallata masa kanta shi kuma sai ya yarda ta ba shi dama fa waqa alaiha sai ya tara da ita ya lalata da ita fa hamala sai ta samu ciki mace ta yi ciki falamma waladat lokacin da ta haihu qalat huwa min jurayj ya tabi gari tana cewa wannan dan jurayj ne malamin nan da ke bayan gari makaryaci ne wannan malami da kuke gani ana ta magana sa wallahi makaryaci ne shi ya min wannan ciki ga dan to sai ga malam kuma ya haifi dan shegi ka san magana ta ji gari ko yanzu kamar wutan daji fa atauhu ce to lalle malam kuma ya kamata mu yi maganin sa ashe shi umi ne ya ɓoye bayan gari yana ta lalata da mutane ba za mu bashi ba sai aka yi gaya ana zuwa fassan garuhu suka nemi ya sauko ya ki saukowa wa hada musa ma ta wuce suka rusa wannan bukka kun ga Allah ya amshi addu'an uwarsa ko da suka rusa bukkan wa ja'alu yadrumuna suka dinga dukan mala ta nan ne kake so nan ne baka so duka yace a ma sha alaikum lafiya ce ina lafiya matsayaci zane ta bi hadhihi albagiya kai zina da wannan karuwa hmm fa wala da minka gashi ta haifa muku da a gari ku ne zakin baki malaman sunna ko ce to aina sabiyu ina yaro aka ce ga yaro faja'uni suka kawo yaro fa kala sai ce musu to ku taimaka min da uni hatta usalli ku taimaka don Allah ku bani in yi sallah ya ce to don sallah mun barka fa sallah ya tashi ya sallah to in kana son kusantar ubangiji to kai ne kai sallah kana da bukata wajen Allah yi sallah sujjada din nan ka roki Allah da yayi sallah sai ya roki ubangiji falamman sarafa ata sabiya sai yaron wata riwaya ita ma tana cikin littafin muslim aka ce sai ya shafa kan yaron sun ma masaha ra'asa sabi faƙala man abuka sai ya ce kai waye babanka yaro jinjiri yana tambayansa sai ya ce fulanun ra'i wane makiwacin nan shine ubana shine manzon Allah yake cewa babu wanda ya iya magana yana jinjiri sai yara uku annabi isa da wannan yaro da ya zamani da juraiju da kuma wani yaro da yake labarin kisa na ashabul ukhdud yana faɗan cewa wani makiwacin nan shine ubana fa aqbalu ala jurayjin yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi sai suka faɗi kuma ana runguman jurayju ana shafa shi aiwa na malam ne mai albarka ba su taba ganin jinjiri yayi magana ba sai yau ya dai sha duka wakala annabi ya ce suka ce to nabni laka saumataka za mu sake gina maka bukkanka min zahabin wa fiddatin da zinari da azurfa qala la yace a walakin aiduhu turaban ku dai mai da shi yadda yake da a yi shi da turba a gina mun da laka don haka malamai ke kafa hujja da wannan hadisi guda ɗaya wanda ke cikin littafin muslim suka ce matukar gyatumarka tana ta kira ka kana sallah kuma sallan nan ta nafila ba ta farilla ba wajibi ne ka amsa in ka ki amsawa bacin ranta din nan yana iya jawo maka fushin Allah kun gani malamin nan ya kai malami da a ce wato ta masa mummunan addu'a wanda ya fi wannan wallahi da ya halaka haka annabi ya faɗa ya ce da a ce ta yi masa addu'a Allah ya halaka shi wallahi da Allah ya halaka shi ko ya mutu kafiri ya yi ridda duk da Allah ya amshi addu'anta saboda girman hakkin uwa akan ɗanta masu ta masa addu'a Allah ka nuna masa sharrin karuwa kai Allah ka tsare mu daga sharrin karuwai karuwai ko cewa ta yi Allahumma la tumithu ya Allah karka amshi ransa hatta turiya hulmu misati sai ka gwada masa sharrin karuwai subhanallah to Allah ya gwada masa sharrin su amma masifar sa bata yi tsanani ba domin nan take da ya tashi ya sallah sai Allah ya amshi addu'arsa ya roki Allah Allah ka gafarta min Allah ka amshi addu'ata Allah ka kubutar da ni sai Allah ya amshi addu'arsa saboda mutumin kirki ne don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin nan ga sahabban shi don su gane girman haƙƙin uwa akan danta shine Imam Nawawi yake cewa babu takdimu birrul walidaini ala tatawwu'i bis salati wa ghairiha babin nan yana magana akan wajibi ne a gabatar da biyayya ga iyaye akan sallah ta nafila da kuma sauran duka ibada matukar ba farillai bane duk wata ibada da take nafila to hakkin iyaye yana sama da wannan ibada din da yawan nan magana sai ce kalal ulama malamai sun ce haza dalilun ala annahu kana abin nan kana sawabu fi haqqihi ijabatuha wannan hadisi yana nuna ashe wajibi ne gare shi ya amsa kiran ta lokacin da yake sallah li'annahu kana fi salati naflin sallah ta nafila ce wal istimraru fiha tatawu fiha tatawu la wajibun ka ci gaba da yin sallan nafila nafila ne sallar nafila hukuncinta ta ɗawu'i ci gaba da yinta ta ɗawu'i ne amsa kiran uwafa wajibi ne don haka ya zama wajibi ka katsa sallan ka amsa kiran gyacimarka rashin katsa sallan nan yana zama illa yana iya jawo ma fushin Allah malamai suna hukunci da cewa hatta ma mahaifinka in ya kira ka kana sallan ta ɗawu'i dole ka bari hatta miji in ya kira mata tana sallan ta ɗawu'i dole ta bari kai baka ji ba an ce azumin ma kada ta yi matukar azumin ta ɗawu'i ne sai da yarda miji ko saboda duba hakkin miji da yake kan mata Allah shi samu gane wannan shine abu na farko da ya kamata mu kiyaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana nuna mana wajibi ne mu ansa kiransa ko da sallar farilla muke yi amma banda manzon Allah babu mutumin da yake zama wajibi a kanmu mu amsa kiransa in dai muna sallan farilla dole mu ci gaba da sallah din nan sai mun gama amma da ka gama kar ka zauna zikiri sai ka amsa wannan kira domin zikiri bayan sallah ba wajibi bane sallar ita ce wajiba idan na gaba da kai ya kira ka kana cikin sallah to da zaran ka gama sallan sai ka amsa kiransa ba ka zama ka ce sai ka ci gaba da sauran zikiri ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallam alwaqtu mutawassi'un lokaci yana da fadi ko ya kamata a ce ka saurara ka amsa kiran sannan ka dawo ka ci gaba da zikiri Allah shi samu gane sannan abu na biyu da ya kamata mu gane daga hadisin nan na Abu Sa'id bin Mu'alla shine daidai ne mutum ya kama hannun wani wannan yana nuna kauna da ke tsakaninku wanda yana ɗaya daga cikin tarbiyya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa ka kama hannun mutum ka rike ku dade kuna magana wato wannan alama ce take nuna wa mutumin kai mai kaunarsa ce a kai mai kaunarsa ne domin abu sa'id bin mu'alla ya ce summa akhadha bi yadi sai manzon Allah ya kama hannuna bayan ya gaya min cewa bayan ya tambaye ni yace min don me yasa na amsa nake amsa kiransa ya tsawatar min sai ce min to zan koyar da kai wata sura zan gaya maka wata sura wadda tafi girma daga surorin qur'ani kafin in fita daga wannan masallaci ko kafin ka fita daga wannan masallaci sun ma aka biyadi sai kama hannuna ya rike menene alamar alamar ita ce yana kaunarsa duk mutumin da ka kama hannunsa alama ce take nuna kana kaunar wannan mutumin wanda sunna ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba al-mishkat sahihul mishkat hadisi na 5824 da sahihul jami hadisi na 4780 hadisin abu huraira yana cewa kana idza laqiyahu ahadun min ashabihi fa qama ma'ahu shi annabi tarbiyarsa ita ce idan wani ya zo gurin shi daga cikin sahabban shi ya nemi ya tashi sai ya miƙe in yana buƙatan ganawa da shi sai ya miƙe kama ma'ahu falam yansarif manzon Allah bai zama hatta yakuna rajulu huwa alladhi yansarifu anhu sai dai mutumin ne ya fara zama in ka tada annabi tsaye saboda ku gana annabi bai komawa ya zauna sai kai ka fara zaunawa manzon Allah zai saurara maka sai ka gama komi saboda daraja hakki na musulmi da kuma sa maka kyakkyawan tunani na cewa shi mai kaunan ka ne domin ka zo guri na kana bukatar ganawa da ni na tashi muna ganawa sai na koma na zauna kaga wannan alama take nuna ban son ganawa da kai to manzon Allah bai komawa ya zauna sai kai ka fara zama Abu Hurairah ya ce wa idza laqiyahu ahadun min ashabihi idan wani ya samu manzon Allah fatana wala yadahu sai ya mika hannu ya kama hannun annabi na wala hu iyaha manzon Allah sai ya mika mar hannu falam yanzu yadahu minhu annabi bai kwace hannunsa daga wannan mutumin hatta ya kuna rajulu huwa alladhi yanzu yadahu minhu sai dai in mutumin ne ya fara cire hannunsa amma manzon Allah bai fara kwace hannunsa sunna ce idan ka musafaha da mutum karka kwace hannunka sai shi ya fara ka bar hannunka cikin nashi wannan alama ce take nuna kana kaunarsa yana ɗaya daga cikin ɗabi'u na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba ash-shama'ilul muhammadiyya da kuma sauran littafan sunna da ake bayyana hali irin na annabi Muhammad rayuwarsa don baki ɗaya rayuwarsa sahabban manzon Allah sun yi mana bayani hatta ta wajen ban kwana akwai wata sunna wadda mun yi sake da ita sunnatun mansiya hadisin ya zo cikin as-sahiha hadisi na goma sha hudu da sahihul jami hadisi na dubu hudu da dari shida da hamsin da bakwai mujahid ya ce akwai lokacin da ya fita zai tafi iraq mujahid almajirin abdullahi bin abbas da kuma wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani tabi'i ne zai yi tafiya kasar iraki ya ce wa rajulun ma'i akwai wani mutum tare da ni to muna tare da abdullahi bin umar fashayyana abdullahi bin umar sai muka raka shi abdullahi bin umar zai tafi wani gu muka raka shi falan ma arada an yi farika na lokacin da abdullahi bin umar yake nufin zai rabu da mu kala sai ya ce innahu laysa ma'ima utai kuma bani da wani abin da zan muku kyauta walakin sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul amma ga wani hadisi babu wani abin da zan baku amma ga wani hadisi na manzon Allah annabi ya ce izastudi Allahu shay'an hafizahu idan aka ba ma Allah ajiyan wani abu to Allah yana tsare wannan abu in dai ka ba ma Allah ajiyan wani abu to Allah zai tsare maka manzo Allah ya faɗi haka wannan shine kyautan da zan muku don haka wa inni astaudi'u Allah dinakuma wa amanatakuma wa khawatima amalikuma ina ba wa Allah amanar addinin ku ina ba wa Allah ajiyar addinin ku da amanar ku da kuma karshen ayyukanku wato ina fatan Allah ya tsare muku waɗannan abubuwa da za su yi bankwana addu'an da ya musu kenan to wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda nake muku da yawa a muryinta da yawa in mun hadu sai dai mu rabu haka ba mu yin addu'a wanda ko asali abin da ya kamata shine in ka hadu da mutum za ku rabu musulmi kai masa wannan addu'a astaudi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika ina bawa Allah ajiyar addininka ina bawa Allah ajiyar amanarka ina bawa Allah ajiyar ƙarshen aikinka Allah shi kyautata ƙarshen aikinka Allah shi sa ka gama da duniya lafiya Allah shi sa ya zama wato rayuwarka ta fi aminci a ƙarshe wannan addu'a ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan zai rabu da mutum shi wanda zai zai yi tafiya din idan an masa wannan addu'a shi kuma sai ya ce astaudi'ukumullah alladhi la tudhi'u wada'i'ahu astaudi'ukumullah alladhi la tudhi'u wada'i'ahu ni ma ina bawa Allah ajiyar ajiyar ku shi Allah nan shine fa wanda idan aka bashi ajiya ajiyar ba ta lalacewa lokacin da aka yi maka addu'a kai ma sai ka mai da wannan ka duba alkalimu tayyib صحيح الكلم الطيب na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hadisi na 169 ko silsilatu sahiha hadisi na 2547 lokacin da zaka rabu da mutum sai kai masa addu'a har ma kuma daidai ne in zaka yi tafiya zaka bar gari ka tafi in akwai wani mutumin kirki ka je gurin ka nemi maka addu'a wannan sunnar manzon Allah ce musamman yadda rayuwa yanzu ta lalace hanya ta ɓaci yan fashi ne hatsari ne gashi nan abubuwa da dama idan za ka yi tafiya ka je gurin wani mutumin kirki ka neme maka addu'a ko ka yi bankwana da shi to wannan ma ya samu asali daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abu na hudu ko ko na uku kai da muke fahimta daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine daidai ne kai wa mutum albishir amma matukar zaka bayyana albishir din kun ga annabi ya ce ma abu sa'id bin mu'alla zan gaya maka suran da ta fi girma cikin qur'ani kafin in fita daga masallaci ko kuma kafin ka fita daga masallaci kun ga ya gaya maka abin ba kyau ka zo ka ce wa mutum ana ta zagin ka zan gaya maka mutumin amma sai jibi a kaga ka sa mutum cikin damuwa wannan sharri ne ba a wato albishir da sharri sai dai albishir da alheri kuma hatta alherin sai ka faɗi nau'insa zan gaya maka wani mutum da ya bani zakka in baka kaga ka gama koyi ko illa kawai yanzu yana jira ne a gaya maka a gaya masa mutumin da ya bada zakkan kuma a bashi zakkan ya san komai saboda haka ko za a yi sati ne hankalinsa na kwance amma ya ce akwai magana Allah ramma amma sai gobe a kasan shi cikin musiba wannan haramun ne wallahi mutanen mu da yawa ba su sani ba jira bala'i ne akwai magana amma sai gobe yi shiru to ina shiru ka ce sai gobe kuma ba mamaki yana tunanin wata masifa ce ko tashin hankali za ta zo marko amma in alheri ne sai kai mar bayani akwai magana kaza amma ba zan gaya maka ba cikakken bayani sai gobe ka dai gaya mar akan kaza ne kyakkyawan albishir yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah yake ba wa mutum lada akai Allah shi sa mu gane abu na hudu shine yana nuna mana waiwaye a sallah ba ta ɓata sallah waiwaye a sallah ba ta ɓata sallah matukar ka waiwaya domin wata bukata domin ubayyu bin ka'ab lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai same shi yana sallah yace masa ya ubay faltafata sai ya waiwaya ya dubi manzon Allah amma kuma bai amsa ba ya ci gaba da sallah sai dai ya sassauta sallah thumma salla fa khaffafa thumma sarafa fa qala salamun alayka ya rasulullah sai da ya gama sallah ya zo ya ce wa manzon Allah assalamu alaikum manzon Allah ya ce wa alaikum assalam ko kun ga ya waiwaya da a ce sallah waiwaye na bata ta da wannan waiwayen ta ubay bin kaf da ya bata masa sallah kuma da manzon Allah ya masa bayani don haka malamai suka ce waiwaye da aka yi domin wata bukata bai bata sallah yana da kyau mutane su kiyaye wannan matukar akwai larura larura ta sa ka waiwaya to sallah ka bata baci ba amma hadisai sun tabbatar mana ba shi da kyau mutum ya yawaita waiwaye a sallah ko lokacin da ka tsaya sallah Allah yana daidaita fuskar ka da tashi Allah ɗaya ya san yadda fuskarsa take da zaran ka waiwaya sai ya kau da fuskarsa ya subhanallah amma waiwaye wadda take da bukata larura wannan babu laifi a kai wanda hadisi yana cikin littafin muslim har ilau hadisi na 413 hadisin jabir bin abdullahi al-ansari yake cewa ishtaka rasulullah akwai wani lokaci da manzon Allah ya rashin lafiya fa sallaina wara'ahu sai muka yi sallah a bayan shi wa huwa qa'idun shi manzon Allah yana zaune wa abubakar yusmi'u an-nasa takbirahu abubakar shi yake jiyarwa mutane kabbarar manzon Allah saboda rashin lafiya annabi bai iya daga murya don haka ma mu ba su jin muryar manzon Allah shi sayyidina abubakar shi yake daga murya ma mu suna ji idan manzon Allah ya ce Allahu akbar sai suna Abubakar ya daga murya ya ce Allahu akbar sauran jama'a su ji to falta fata ilaina sai manzon Allah ya waigo ya kalle mu fara'ana kiyaman sai ya ga mutum muna sallan a tsaye shi kuma yana sallah a zaune fa share ilaina sai ya nuna mana da yatsa yace ku zauna fa qa'adna duk sai muka zazzauna fa sallaina bi salatihi qu'udan duk sai muka yi sallan shi yana yin ta a zaune mu muna yi a zaune domin matukar liman yana sallah a tsaye dole kai a tsaye in yana sallah a zaune kai ma dole kai a zaune ko wa idza salla qiyaman qa'iman fa sallu qiyaman wa idza salla qa'iman fa sallu qu'udan inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi an sa liman ne don ayi koyi da shi idan liman yana sallah a zaune ku yi ta a zaune in yana sallah a tsaye ku yi ta a tsaye manzon Allah ya waiwayo sai ya gamu muna sallan nan a tsaye sai ya mana ishara ya ce ku zauna kun ga ashe waiwaye mai dalili da kuma ishara a sallah mai dalili ba sa bata sallah har in mutum yana cikin sallah sai ya ga yaronsa dole ya zai rika sa lura kan yaron shi wanda in ka duba littafan sunna za ka ga bayani da yawa a kai ga wanda ke da yaro jinjiri ya ajiye ko yaron da bai yi wayo ba yana tsoron idan yana cikin sallah na yaron nan zai tafi wani gu babu laifi idan yana yawan kallonsa ko mace ce idan ta ga yaron nan zai tafi ya fada halaka sai wuf ta je ta dauko shi kuma sallan ta bai baci ba wannan ya tabbata karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abu na biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira fatiha da suna as-sab'ul masani menene as-sab'ul masani wannan yana ɗaya daga cikin sunayen fatiha in kana son ka samu cikakken bayani sai ka nemi littafin abu ubaida Allah ya ji kansa yana cikin malaman sunna na farko musamman ya yi littafi wanda ya rubuta sunaye irin na fatiha da kuma wasu surori da ke cikin qur'ani wato abinda ake cewa as-sab'ul masani ya ɗauki fassara kamar kashi uku da farko almasani ya samu daga kalma ta as-sana'u wanda shine yabo ga Allah din da yasa aka kira ta sab'ul masani aya bakwai da ake yabon Allah yusni biha Allah aya bakwai da ake yabon Allah ita ce Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin duk yabon Allah take ayoyi guda bakwai ne yabo ga Allah fahimtar wasu malaman sunna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya min kyautan wasu ayoyi guda bakwai almasani menene almasani ayoyi guda bakwai da ake yabon Allah da su su ne suratul fatiha fahimta ta biyu wanda in ka duba ibnul asir littafinsa wani malami da ya rasu shekara 817 da suka wuce an-nihaya fi garibil hadisi wal asar mujallar na farko shafi na 225 yace sunniyat bi zalika an kira fatiha da suna almasani daga tasniya abun da ake yin sa wato ake maimaita shi akai akai li annaha tusanna fi kulli salatin don kowace sallah dole sai kai fatiha sallar da ba a karanta fatiha ba babu ita kuma koda nafila ce sallah in ka yi ta babu fatiha to wannan sallah babu ita fa innaha khidajun ko gurguwar sallah kuturuwar sallah ba a karbanta don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta sab'ul masani saboda yawan maimaita ta da ake yi a sallah ai tu'adu ana yawan maimaita ta don haka almasani ya zo ne daga tasniya ma'ana na uku shine al-istisna kebewa abin da yasa mamman Allah ya kira ta as-sab'ul masani ayoyi bakwai almasani saboda an keɓe wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba a taɓa saukar da suratul fatiha a cikin wani littafi daga cikin littafan da suka gabace mu ba misali attaura ko zabura ko injil babu sura kamar fatihatul kitabi shi yasa manzon Allah ya kira ta as-sab'ul masani kuma har ma yake ce ma ubayy bin ka'ab wato لم تنزل قوة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان ba a saukar da irin fatiha ba cikin littafin attaura ko zabura ko linjila ko qur'ani ashe sura ce wadda take da daraja don haka yasa ake kiranta al-musanna wato sab'ul masani daga kalma ta al-istisna'i Allah ya keɓe wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan sura kyauta don haka wata kyauta ce babba da Allah ya mana Allah mun gode hadisi na biyu da yake nuna muku falalan suratul fatiha shine wanda ya zo cikin sahih mawaridul zama'an hadisi na 1431 da kuma at-ta'liqur rajib mujalladi na biyu shafi na 216 hadisin Anas bin Malik yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin wata rana manzon Allah yana cikin wata tafiya fa nazala manzon Allah sai ya sauko daga kan abin hawansa fa masha ya kama tafiya akan sawu wa rajulun min ashabihi ila janbihi akwai wani mutum cikin sahabbansa yana kusa da shi فالتفت إليه من ذا الله سي ويويا يدبي ونمتمي فقال يتي مسألة لا أخبرك بأفضل القرآن kana so in gaya maka sashin da ya fi falala cikin ƙur'ani kala bala sai ya ce ina so ya rasulallah sashin da ya fi falala kun ga can waɗancan sahabbai annabi ya ce musu suna so ya gaya musu a azamin ƙur'an sashin da ya fi girma cikin ƙur'ani nan kuma annabi ya ce masa afdalul ƙur'an sashin da ya fi falala kana so in gaya maka mutum ya ce ina so sai manzo Allah ya ce masa alhamdulillahi rabbil alamin ita ce fatiha hadisi na uku wanda yake cikin silsilatu sahiha hadisi na 1183 hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qara'tum alhamda lillahi idan za ku karanta fatiha فقرأوا كرنت بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن فاتحة إلا إتتشي أور قرآن أور قرآن وأم الكتاب إتتشي أور للتافي والسبع المثاني إتتشي آيوي بكوي دا أكي يبون الله دسو وبسم الله الرحمن الرحيم إهدها kalmar bismillah ɗaya ne daga cikin ayoyi guda bakwai ɗin nan wannan hadisi annabi na umarnin in za a karanta fatiha to a hada da bismillah domin bismillah aya guda ce cikin ayoyi bakwai na suratul fatiha wanda yana ɗaya daga cikin fahimta na malamai da suka ɗauka domin fahimta ta kasu kashi biyu shin bismillah aya ce guda daga cikin fatiha ko kuwa aya ce daban ba a lissafi da ita in ana lissafin ayoyi bakwai na suratul fatiha masu kafa hujja da cewa bismillah aya guda ce daga cikin ayoyi bakwai na fatiha suna kafawa da ita wannan magana ta manzon Allah wadda ta inganta ka duba sahihu abin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 1183 annabi yace wa bismillahir rahmanir rahim ihdaha bismillah ɗaya ne daga cikin ayoyi da ke cikin suratul fatiha manzon Allah ya kira ta da suna ummul qur'an ummul kitab sab'ul masani uwar ƙur'ani uwar littafi ayoyi bakwai da ake yabon Allah da su don haka yasa malamai suke cewa fatiha babu sura a cikin ƙur'ani da ta kai ta girma kafa'an domin hadisai da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya siffanta ta da uwar ƙur'ani wannan sura ita ce uwar ƙur'ani ka danganta fatiha da sauran surorin ƙur'ani ka siffanta wato uwa da yatta daraja ko ko bambanci tsakanin fatiha da sauran surori kamar bambanci da ke tsakanin uwa ne da yatta don haka babu suran da tafi fatiha shi yasa duk sallah dole musulmi ya karanta ta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da cewa ummul kitab to akwai mushkila sai suke cewa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azamul qur'an afdalul qur'an sashin da yafi girma a qur'ani shine fatiha sashin da yafi daraja a qur'ani shine fatiha ah to qur'ani ba maganar Allah bace qur'ani maganar Allah ne da fatiha da kul huwa da falaki da nasi bakara ala imran duk sauran surorin nan maganganu ne na Allah ta ya za a yi a ce wata magana ta Allah ta fi wata ai idan aka ce wata maganar Allah ta fi wata kamar ana cewa ne wani sunan Allah ya fi wani kamar cewa ake wata siffar Allah ta fi wata don haka nan akwai mushkila aqida ta al-ash'ari wannan magana ce mai zurfi sai malamai za su gane yaya za ka yi ka ce maganar Allah wata ta fi wata Qur'ani baki ɗaya magana ce ta Allah to idan aka ce Fatiha ta fi sauran surorin kamar kana nuna kenan sauran surorin maganganu ne na Allah amma kuma ga wata maganar Allah da cikin wancan to ashe kenan zai iya yiwuwa a samu wata sunar Allah da tafi wata ashe kenan zai yiwu a samu wata siffa ta Allah da tafi wata don haka a gurin su ba a cewa akwai wani sashin Qur'ani da yafi wani sashi ba a cewa akwai wata sunar Allah da tafi wata ba a cewa akwai wata siffar Allah da tafi wani saboda shi ƙur'ani magana ne na Allah don haka dukkan sassansa darajar su ɗaya ne a yanda suke fahimta su a gunsu idan aka ce fatiha ta fi sauran ƙur'ani daraja ko falala abinda ake nufi shine in ka karanta fatiha ladan da za ka samu ya fi ladan ka karanta duk wata sura da ke cikin ƙur'ani aƙida ta al'ash'ari to malamai sun musu raddi kamar ibnul tin ka duba littafan sunna ba Allah bane yake faɗa a suratul baqara yace ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ashe ba Allah ne yake cewa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha ba in ka ji mun shafe wata aya a Qur'ani domin akwai ayoyin Qur'ani da aka shafe hukuncin su wasu kuma an shafe bakin amma akwai hukuncin in ka ji mun shafe wata aya cikin qur'ani to za mu kawo wacce tafita ko irinta Allah shi ya faɗi haka ko na'ti bi khairin minha aw misliha za mu kawo ayar da tafi wancan ko kuma kwatankwacinta Allah da kansa ya faɗi haka ashe kenan wani sashin qur'ani yana iya fin wani sashi alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ashe baka sani ba Allah mai iko ne a bisa dukkan komai wato Allah yana iya kawo wata aya da tafi wata yana iya share ayar Qur'ani ya kawo wata ya canza don haka ana iya samun wani sashin Qur'ani da yafi wani sashi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Fatiha tafi sauran sassan Qur'ani daraja tafi sauran sassan Qur'ani girma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira fatiha da suna ummul qur'an ya kira fatiha da suna ummul kitab ya kira ta as-sab'ul masani yana nuna kenan duk cikin qur'ani babu wani sashin da yafi fatiha daraja Allah shi samu gani don haka yasa malamai suke rike fatiha ko da addu'a za su yi sai sun ce ayi kokari a karanta fatiha mu karanta fatiha mu roki Allah saboda duk qur'ani babu sashin da yafi fatiha girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala uallimuka bi afdali a'zamil qur'an kana so in sanar da kai gefen qur'ani da yafi daraja kana so in sanar da kai gefen qur'ani da yafi girma kun ga kenan babu wani sashi a qur'ani wanda yafi sashin fatiha daraja ya kamata musulmi ya rike fatiha da kyau ko addu'a za ka yi ka yi ƙoƙari ka karanta fatiha ka kawo salatin manzon Allah sannan sai ka yi addu'a karatunmu na yau akan falalan qur'ani bi ma'ana falalan fatihatul kitabi akan sauran surori na qur'ani muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin wannan karatu idan kana son ka ji ƙarin bayani ko ko ka karanta ƙarin bayani sai ka nemi ijazul qur'an na abu ubaida da kuma sauran littafai da suka yi bayani akan mu'jiza ta qur'ani da kuma falalan surorin qur'ani wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambayoyi yana magana cewa zuwa ga kwamitin wannan tafsiri da kuma Sheikh Abdulrazak ina ga wannan yayi mantuwa ni ba Sheikh bane da kuma sauran malamai na sunna da su yi wa Allah da ma'aiki nan ma kuma ya yi kuskure su yi wa Allah dai ba a cewa da ma'aiki da su yi wa masu sai da kasin magana a kan sa hoton malami bai dace ba a sunna bayan haka ni da kaina na ga hoton malam na kaset wanda wani ya saya ya jefar da hoton to ta ba ni ya jefar ba hoton ya jefar ko bai dace din ba hoto ba shi da kyau a musulunci da mun so da mun ki dole mu faɗa Allah shi sa gane a yi bayani ya ce abin nan a gaskiya bai dace ba ko ba mamaki akwai irin wannan da yawa haka ne to Allah shi sa mu dace na'am akwai wani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنا قافة مالا وتر رمضان يا إسكينا تشيكين جيل sai na sha azumi shin akwai laifi akwai laifi idan yana kurkuku yana ya kamata ya ibada a cikin kurkuku ya kulle mutum yana azumi ya yi laifi bai kamata ya yin azumi ba sai dai idan azaba ake masa wadda ta kai shi ga ba zai iya yin azumin ba ya aje to wannan larura ce amma kuma dole ya rama
malam tambaya ta ita ce wanda ya mutu ana zasa bashin azumi yaya za a yi mutumin da ya mutu ana bin sa azumi ba a biya masa sai dai idan azumin nan na bakance ne amma azumi na ramadan wanda ya mutu ana bin sa bashi ba a biya masa
malam ni ne aka bani kuɗi kuma kuɗin ba su kai shekara ba shin zan iya cire musu zakka saboda falalan watan ramadan yanzu ba za a musu zakka ba zakka ba ta hawan dukiya sai ya shekara na'am
malam zan iya yin sallar walha a karfe takwas da rabi mutum zai iya sallar walha karfe takwas da rabi ita walha tana da lokaci biyu lokacin farko shine lokacin da rana ta hito ta dan daga lokaci na biyu shine lokacin da rana ta yi zafi to lokacin da aka fi aka fi so mutum ya yi sallar walha ita shine lokacin da rana ta ta so zafi kamar daga sha ɗaya zuwa sha biyu ko goma da rabi haka nan daga tara dai da rabi in dai rana ta fara zafi lokacin aka fi so a yi walha
shin akwai karatu na musamman ga ita sallar walaha babu wani karatu na musamman da mutum zai yi don sallar walha duk sura da ka karanta yayi sai dai ka yi kokari ka tabbata kana karanta fatiha
mala an ce yi wa miji biyayya wajibi ne shin yi wa kishiya ma biyayya dole ne to ba wanda ya ce ba wanda ya ce a yi wa kishiya biyayya hukuncin yi ma kishiya biyayya yana ɗaya da yin ma makwabta ma biyayya shi ta kishiya da makwabta duk matsayinsu ɗaya ne abin da ya kawo kishi ya kawo ta ko ba babba ba karami a musulunci ba a cewa ga ya ga kanwa wannan duk shirme ne bid'a ce irin ta hausawa a musulunci kowa yana da matsayinsa amarya da uwar gida kowace tana matsayin matar aure ba daidai bane a ce amarya za ta yi biyayya ga uwar gida ta rika mata shara wanke wanke wannan wato ɗabi'a ce da kuma al'ada ta wata kabila ba tarbiyya ce ta musulunci ba
malam menene matsayin sitta shawwal
sittu shawwal azumin kwana shida bayan sallah kenan sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da ke cikin littafin muslim ya ce man sama ramadan summa atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahri ko wanda ya azumi watan ramadan da aka yi sallah sai ya bi shi da kwana shida ya yi azumi manzon Allah ya ce kamar ya ɗauki shekaran gaba ɗaya ne yana azumi saboda al'ashara abin alhasanatu ya shirya amsali ko idan mutum ya aikin lada guda yana samun lada ninki goma da ya yi azumin wata guda yanzu kuma gashi ya azumin kwana shida kwana shida nan ka ninka shi sau goma wato Allah madaukakin sarki yana bashi lada kwarai mai yawa na'am
malam menene mafi karancin itikafi lokacin yin sa
shi itikafi ya samu fahimta da yawa akwai masu ganin cewa ba a yin itikafi sai watan ramadan to wannan fahimtar su ce kuma akwai masu ganin za a yi itikafi ko da ba cikin ramadan ba matukar an yi azumi kuma matukar za ka yi shi a masallaci itikafi ga wata fahimta ana yin ana yin sa ne na kwana akalla guda daya akalla kwana daya mutum ya kokari ya samu ya itikafi ko da yini guda ne
a malam menene matsayin amfani da clover ko abin da ya kama da haka a yayin yini na ramadan yana da kyau mutum idan zai yi brush watan ramadan ya amfani da close up ai ba shan ka zai ba wanke baki zai yi zubar ko babu laifi matukar bai hade ba babu laifi
gama ta malam baraka ce in Allah ya ba mu lokaci za ka zo kai mana muhadara akan sallar idi a Najeriya musamman in ta ci karo da tsayuwar arfa da kuma matsayin yan bake wato kunar bakin wake shahada ne ko ba shahada ba da matsayin jinin haila na mata da abin da ya kama da haka muna fata malam wannan karo za ka yi mana bayani akan su a ba shakka kuma na ji daɗi da yake na ce in Allah ya yarda ko ina ga kamar ya faɗa in Allah ya yarda ga shi ya faɗa in Allah ya so to Allah bai so bane amma ina da niyyar insha Allah in Allah ya so din bayan sallah inda hali zan zo yi insha Allah shike na go wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullah addu'o'in Allah ma ya ce bai gama ba shiri ba tukuna ga yana wani saiti ne na alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ثبت شريعة الإسلامية الجراء في نيجيريا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم ثبت شريعة الإسلامية الجراء في نيجيريا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أهلك من كان في حياته راحة للإسلام والمسلمين اللهم أهلك من كان في هلاكه راعة للإسلام والمسلمين اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد قيده في نهره وجعل تدبيره تدميرا يا سميع الدعاء اللهم أخرج خوف الكفار في قلوب قادة دول المسلمين اللهم أخرج خوف الكفار في قلوب قادة دول المسلمين اللهم أخرجه بعادات الكفار في قلوب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم زينهن بالحياء والأفاف والحجاب والهشمة يا ذا الجلال والإكرام اللهم زينهن بالحياء والأفاف والحجاب والهشمة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل أفغانستان آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين واجعل أفغانستان آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح وافق أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وولي أمرنا اللهم انصر انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم دمر أمريك تدميرا اللهم دمر أمريك تدميرا اللهم زلزل أمريكا زلزالا شديدا اللهم زلزل أمريكا زلزالا شديدا اللهم عليك بأمريكا وخلفائها الذين تعالفوا على ضرب الهجوم على أوليائك في أفغانستان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والمسلمين الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك اجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su iya samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wassalamu alaikum warahmatullahi